إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات yan uwa masu daraja kamar da yadda aka saba a duk yawmul khamis ba'da salatil asri ila salatil maghribi muna gabatar da wannan littafi mai girma wanda kuka yi sani da tafsirul qur'anil azim na babban malami al-imam ibn kasir rahimahullahu azza wa jalla rahmatan wasi'a ubangiji madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara Allah sadar da shi da rahmar shi da gidan aljanna shi wannan malamin kullum muna tarifin shi na farko dai muhaddis ne na biyu kuma mufassir ne na uku kuma faqih ne na uku na hudu kuma mu'arrikh ne ma'ana malamin hadisi ne malamin tafsiri ne malamin fiqh ne malamin tarihi kuma Allah madaukakin sarki ya tusa albarka a rayuwar shi ya zama to tafsiri shi shine na biyu a duniyar tafsiri a duka tafsirai da aka rubuta a duniya shine na biyu yanda malamai suka ce masanin tafsiri ke saboda shi babi a kowane babi to waɗanda suke ƙwararru a kan baba in suka yi magana a kan baba su ake gaskanta yanzu example wani malamin fiƙiyu ya zo ya mana hukumci ya ce ai tafsirin da ya yi kowanne kaza ne a ce ai ba baban ka bai idan su za a samu malaman tauhidi da malaman tafsiri su za su bayar da amsa cewa tafsiri na kaza saboda su malaman tafsiri su suke ganewa cewa yanda ka fassara aya da san rai ko kuma ka fassara ta yanda Allah sabbata saboda wanda bai bisa kan wannan babu kuma kaga shi ba zai iya gane haka Allah ka darata da mu to da haka yan uwa ina ga yau zamu tashi darasi na 176 go cikin wannan ka'idodi da muke na da muke bibiyar tafsirruka da lambobin su wanda mun yi hasara ta shekara goma da suka wuce a baya aka zo aka yi sabka kawai ba tare da an harhaɗa ta ba kawai ta wasu a yanzu wannan sabka in an yi a samu izini goma ko sha biyar to wannan mun ɗauko ta insha Allah muna so za mu cika sabkar mu tab in ma akwai wani guri wanda ba mu samu ba to mun yi alƙawari za mu samu ai muhabara ya a sake tafsirin wannan abin da aka bar kadura ya zama to kenan mun samu takamilatul khatima mun samu kenan cikakkiyar sabka wanda babu na kaso a cikin ta ubangiji madaukakin sarki ya ba mu ikon cimma gurin kuma abinda kamar da kowa sani abinda muka dogara da shi shine tafsirul qur'ani bil qur'ani na farko na biyu dogaran mu a wannan tafsirin da muke shine tafsirul qur'ani bis sunnah na uku shine tafsirul qur'ani bi aqwali salaf salih wa ma ashbaha dhalika min at-tafasir ubangiji madaukakin sarki ya bamu ikon fassara kalmomin da Allah madaukakin sarki ya yafe mana kwarakwarai na harshe ko tuntube na harshe kuma Allah madaukakin sarki ya tilasa mana da mu da muke karantawa da ku da kuke saurara Allah ya tilasa mana aiki da duk abin da muka ji alqur'ani ya hukumta wajen bangaren haramci duk abin da qur'ani ya haramta Allah tilasa mana ko muna sa wannan abu Allah ka ba mu ikon kaurace mishi duk abin da nassin alkur'ani ko sunna ta manzon Allah ta tabbata wannan abin halaka ne ya ubangiji madaukakin sarki ko da ba mu za mu ci ba ko da ba za mu aikata ba wajen bangaren aikata to Allah ka tilasta zuciyar mu ta yarda cewa wannan abin halaka ne to dan haka kenan yan uwa kai tsaye kenan Sheikh Muallim Mustafa kenan he ka fara karanta wa iz awhaytu ila al-hawariyina ali zuwa karshen aya hali zuwa abin da muka samu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بني با تسمية أنا آية تسمية أنا آية آية تدري دشاد يبو دري دري دشاد يبو نعم بسم الله الرحمن الرحيم دري دقوم زوا دقوم وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا
ubangiji madaukakin sarki ce wa in auhaitu ila alhawariyina ka tuna lokacin da na sabka su wahayi zuwa hawariyawa zancen hawariyawa ya gabata a lokacin da muke cikin suratul baqara cewa wasu mutane ne waɗanda suke tsarkakakkun zuciya wasu daga cikin malamai suka ce wasu mutane ne aikin su sana'ar su shine rina kaya ka ka kaya bula su rina maka zuwa kularkin da kake so ka biya su hakkin su wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a aikin su wanki shine duk mutumin da kayan shi suka yi dauda to ya ka kawo shi gina haifu jinga sai su wanke maka in sun wanke maka su limke maka su maida maka sai ka biya su hakkin su yadda kuka yanki wallahu ta'ala a'ala wa a'lam amma al-imam ibn kasir kamar yadda zamu iske a sharhi ya tabbatar cewa wasu mutane ne masu tsarkakekke zuciya wanda suke neman yadda za su bauta Allah akan ka'ida saboda su sun zo ne kaga da cikin hayaniya shine babu annabi ta kalura ga annabi Isa ya bayyana to matsalar su ba su san ba hakikanin shi annabi Isa ya yake ka iya cewa kamar suna tahiya ne akan neman gaskiya kuma suna so su same ta to yanzu Allah madaukakin sarki ka lura eh dalilin samun gaskiyarsu ya kai ka tare annabi isa yana shela cewa waye zai taimaka min mu taimaka addinin Allah suka ce waye shi wanda aka ce shine isa alaihi salam wanda Allah madaukakin sarki ba shi karamomi kaga mun zana karamomi wancan sata ba bukatar ta sasu to dan haka annabin Allah ne da gaske suka ce annabin Allah ne da gaske yi suka zo suka ce musu mu mun yi imani cewa za mu taimaka maka mun yarda diyan da kake ciki in kashe mu za a yi in yanka mu za a yi in rami za a yi abin ne mu wallahi za mu kama maka a taimaka addinin Allah za mu iske inda suke wadin wannan to nan abin tambaya shine wa iz awhaytu kaga daga alwahyi masdarul kalima shine alwahyi ina ba da mun bayyana mun san kuma alwahyi shine sako daga Allah ya zuwa wanda aka ba sakon shine jibril ko kuma ya zuwa wanda aka aika mishi sakon mun san waye wanda aka aika mishi sakon shine manzan ke ko ar-rasul kenan ko jibril a luga na larabci yana iya dauka ma'anar ar-rasul sannan ina annabin da aka aika jibril ya ka mishi sakon shi ma yana dauka ma'ana daunan ne zaka ji ana ta al-wahyu min ar-rasuli ila ar-rasuli wanda bai gane bai yace to ya ga aka san manzanni guda biyu to ai asalin kalmar ne baka sani ba shi yasa domin asalin kalmar ar-risalatu shine sako aike kenan to jibril menene shi dan aike ne wa yake aiko shi Allah ina yake kaiwa sako wajen manzo to shi wannan manzon wannan sakon da jibril ya kashi ma ya koma manzo ta ina shi jibril shi kuma ya koma manzo saboda Allah ya aiko shi ta ina shi kuma manzon Allah ya koma manzo saboda an aiko shi shi kuma ya je wa mutane sa to dan haka yan uwa ke da mu gane asalin kalmar kenan wa iz awhaytu ina fatan iz zarfa tashi katina annabi kenan ake so katina kamar annabi ana ce mishi ka tuna ne ba dan ya tuna ba a ka sani kamar yadda in ka dau al-Imam al-Bagawi a cikin Ma'alim al-Tanzil yace zaka ga ana fassara wa is awhayt ka tuna a lokacin da aka yi kaza a Hausa in nace ba shi ka tuna lokacin da wani da wani suka yi fada ai a wannan fadan da aka yi ma ai wane ka da wane mu a Hausa a lokacin da na ga ma wannan abu akan abin da ka sani ne wuce a baya ko kuma akan abin da baka sani ba akan abin da ka sani to ita kuma wannan ta saba hausar ina ba ta mun fahimta wa iz bi ma'ana uzkur wa iz bi ma'ana ka san da cewa shi nan annabi bai san ba abin da akai kado da bayyanan akai ba amma haife shi ba labari ne Allah yake ba shi ka iz zarafiya wanda take nuna cewa abin an ya waru amma yanzu ake baka labarin shi kenan nan me zamu dau wa iz ana ka sani da cewa bai sani ba kenan yanzu ne zai sani yanzu labarin ka yanzu ne zai san shi kwata kwata bai san ba labarin ma kunta ta adamu ha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal akibata lil muttaqin da kai da mutananka manzan Allah a cikin ku kakabkin ku da kai da aka baka sako da sahabban wannan da kuke tare da duka gafuran maka gabaki daya ba su san ba labarin Maryam da Zakariya da gwagwarmai da aka yi da rikicin da aka yi lokacin da aka ahi Maryam kowa ya ce shi zai rike ta wallahi da kai da mutanen naka da kafiran ba wanda ya san yaya aka yi me ya faru wani garrama aka yi min qabli haza ya min qabli nuzuli hada al-khabar kafin wannan labarin da na baka ba wanda ya sani duka a cikin abu ne wanda aka yi shi wajen sama da shekara dubu uku aka zaki ba manzon Allah labari amma sai da aka bashi labari a dalilin shi mu waye muka san cewa ya aka yi zakariya ya samu maryam ya ga ce mene an tariqil qur'an shine ta hanyar mene qur'a aka gashi nan kuma izi yuliquna qalam kar mu koma baya to yanzu abinda malai yake so nuna mana cewa ka tana manzon Allah ko kuma ka tuna manzan Allah lokacin da aka yi kaza a ba ka tuna ba Allah gini ka san cewa lokacin da na sabka su wahayi iz awhaytu almutakallim awhaytu kaga ta kulki da bata iz awhaytu ba a ce ba iz uhiya kaga an ka uhiya jina na ibul fa'il ne mabani lil majhul wa iz awhaytu ila al hawariyina ka tana lokacin da na sabka su wahayi zuwa hawariyawa mun hadu su wahayi kenan wasu mutane ne masu tsarkakekiyar zuciya masu neman su bauta ma Allah akan ka'ida sai Allah hada su da annabi Isa zamu iski an aminu bi sai muka ce musu ku yi imani da ni wa bi rasuli da manzona kai tsaye lokacin da aka wade musu wannan kaga muna jire mu ji me za su ce alhawari kalu sai suka ce mene amanna mu inda mu ne mun yi imani to dan Allah Ustaz Isa yanzu mutumin da aka zo aka ce wani abu bako baka taɓa ba sanin shi baka taɓa ba jin shi ya ka ce ka yarda da shi ka ce na yarda da shi dan Allah zaka iya auna imanin wannan mutum kadi ba ga kawaran maka ba qara'inul haliya ash-shahadatul haqiqiyya babu abinda ba ka musu ba Qur'ani amma ta suka bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana a a manzo Allah me da Qur'ani ka share ɗaya me da iya zancen ka share ɗaya je ka ka zamana da addinin ka mu abinda muke da tabbasa akan shi zamu ba abinda muka isko uwayen mu sanai da kakannin mu su wannan fa bayan an kawo musu hujja ba'ada iqamatil hujjati alaihi bayan an kawo musu hujja wannan su babu wani hujja kawai ko zo a ba Allah ba su san ba wai Allah magana su dai lalime ne suke suka ta manya da shi dan Allah wannan mutane ya kake tsinkaiwa mai karfin imani ba su tsaya ba suka ce annabi isa to yanzu ka ce mu zo mu imani to me imanin ma tukwana kuma banda wannan shi Allah duk ba su ba bincike ba shi Allah ma ya ne ne yake kuma kai da kace kai manzo ne ma muna kwankwanto cewa to me manzan to ba su mishi ba wannan to kalu me suka ce amanna ba ka ce ba Allah ce mu mu imani kuma mu imani da manzan da shi Allah ya aiko kana ne kane manzan suka ce annabi isa to amanna mun yi imani kuma wa shahad a gobe kiyama kan mu shaida bi annana muslimun mu inda mu ne wallahi mun mai kauya ga Allah duk abin da ya faɗi mun ya da kawai babu dan Allah akwai imani anan ko babu wa shahad annabi isa kai zaka mu shaida tunda kai ka kama musa ba wa shahad ka shaida wa shahad in baka mace ba amara ne mu fara da ko kuma mu zakka kuma ce ce a ce mene wa shahadi in namiji ne dai a ce wa shahad in bina a ce wa shahada in jami'i ne a ce mene wa shahadu bi annana muslimun lalle mu in dai mu ne mun miƙa wuya dangane da yarda da Allah shine mahalicci shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai talautawa shine mai arzutawa shine mai daukakawa shine mai kaskantawa kuma in ya so a biyayye in bai so ba biyayye ba to duk abin da yace ka ce mishi in dai mu ne mun yarda da cewa duk abin da yace zamu bi ko da ranmu tana so ko bata so to kaga yanzu kenan mutum yana buƙatar cewa ya san suwa ya hawariyun da wannan ne za ku ga ana yawan ambatar sa Qur'ani kar ka mance ba a daina ba ambatar hawariyun sai da aka je suratul saf kuma aka jale labari akan kadiba ga qur'ani biyo su tun daga suratul baqara sai da zo suratul saf ana tunawa alhawari malamai suka ce kai in ka lissafa kissar annabi isa in dai ayi magana aya hudu biyar shidda to ka'ida ce an dabko hawariya akce me yasa ake dabko hawariya saboda suna da alaka da imanin annabi isa saboda babu wasu mutane wanda kai tsaye ake tabbatar su sun yarda da annabi isa kaman hawariyu saboda su ne a kai tsaye da ya zo da da'awa suka karba wasu kwadai da suka yi kwamfanto wasu kwadai da suka mashi tajiribatan in ka isa wani kasu makawan ya wani kasu tun da ya haka mun kwada in ka isa ga kudurin nan wani kashi ya wani kasu a gaskiya haka ne kautin da ya an ka isa taso macaccen macacce taso taso a mun faɗa kaga dai ba a da tajiriba su kuma babu wani tajiriba da kawai ni annabi ne Allah ce gwada da shi mun yarda shi Allah shi ɗaya ne kuma kai annabi aiki ya kare ko bai kare to da haka yan uwa Allah arzuta mu imani irin na imanin hawariyun wayannan wallahi ya kai gunda mutum a addu'a zai rika Allahumma urzuqni al-iman kama amana bihi al-hawariyun wallahi ya kai gunda mutum zai rika addu'a saboda salisu ka san ba karaman kyauta bace kawai daga an ce annabi ya ce kai da wannan ne kuke ga yake samun sabani za ga yanzu mutum ka zo a fada ana wani abu ya ce eh annabi ya ga hadisi guri kaza da ya ce kaza kaza kaza wallahi mu kuma kaga a maliki ba haka ba yau kuma wallahi da gaske yake wallahi da gaske yake kaza me yasa Allah bai haska gaba zirce shi shi a ganin shi cewa duk abin da ya saba maliki ko hadisi ne ba a yake da shi akwai malaman da ya faɗi wannan ma tasriha ce da hadisin da kuka ga ya saba malikiya wala ba hadisi bane kawai lalimo shi ne aka da hadisin da ya saba ka'idar malikiya yace ba hadisi bane ya ce wannan malikiyar tamu da kuke gani a ɗarma take da addinin abin da ka ji an ce kawai haka ne ɗari bisa ɗari kawai yadda in binciken ka bai kai ba ko kuma kawai jahili ne ko kuma a sa rai ne gare ka wallahi haka yake wannan da kunne na ne nake yanzu duka addini ne kawai za a kulle shi a malikiya in haka ne ba ai addini ai da kaɗan in dai har a addini tunda su a malikiyar za ka samu malamai guda biyu suna tabga da walwala wani ya halatta wani ya ce haram ya ga ya ka samu haka in a cikin shi ɗari bisa ɗari gaskiya ne aka yi an samu wani malami ya ce ka za halaka wani ce a haram ne an samu hadisi dan malikiya ya ce wa dan malikiya raddi da hadisi amma kuma ga yan malikiyar mu na murya sai ka kawo masa hadisi su ce a mu a malikiya wani abin ya halatta sai ka zaɓi annabi ya haramta su ce a mu a malikiya ya halatta Allah shirya su da mu Allah sa a gane wala ba karamar kyauta ba ce sabis in an kama aya ka ce amantu wa saddaqatu an ka hadisi ka ce amantu wa saddaqatu saboda kar kuma ce mun yi bayani wancan satin shine maganar annabi ita ce ake gabatar su akan maganar kowa wannan ijma'i ne kuma na malam in ma kaji wani dan malikiya ya zo ya tawili to ka saba shugaban ka malik dan shugaban mazhabin wanda aka dau sunan mazhabin duka ma sai aka danganta shi da sunan shi malikiya kenan daga ina ka fito malikiya daga sunan wani al-imam malik ibn anas al-asbahi ba shi bane maliki to shi al-imam malikun ya tabbatar cewa in an samu maganar annabi ba a yi da ta yanzu kai yanzu da ka zo ka ce a ai wannan hadisin mu a malikiya ba ma aiki da shi daman akwai hadisin da ba aiki da shi a malikiya to ita malikiyar kenan addini in ka wadu wannan ka gani a ilmance kenan ka nuna cewa malikiya addini ne ba ma dariƙa ba ce Allah ka tartar da mu Allah shirye su ya zukuru ta'ala ko da yake kamar zamu bata lokaci da ƙara aya na'am قال الهواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء na'am قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين na'am قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم na'am ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين akwai magana guda wanda ya kamata mu yi ba mu yi da ba shine cewa wannan alwahayu kin wa ayyu wahayun arada Allahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayat al-Imam al-Bukhari in kadiba al-Adab al-Mufrad ya tabbatar cewa wahayi salo daban-daban guda goma sha biyu ne bakin istinbadin shi wala akwai malaman da suka ce wajen kusan ashara salo na wahayi daban-daban ka lura to nan wa ayyu wahayi wa ayyu wahayun arada Allahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayat na'am Na'am, an ɗariƙe Jibril. Wa iz auhaitu ilal hawariyin. In ka ce an ɗariƙe Jibril kira al hawariyin kanu anbiya. Wa halil hawariyun kanu anbiya amla. Lam yakunu anbiya. Na'am. An ɗariƙe waham al ilham. Wahayul ilham irin wanda aka wa zumma wa auha rabbuka ila nahli an takhizi min al jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya arishu ne irin wannan wahayin irin shi ne kuma irin wannan wahayin ne halloje wanda aka wa uwar annabi isa an arbi'i fa idza khibti alayhi fa alqihi fil yam ya wato irin shi ne wahayin ne yake tabi wahayul ilham kawai Allah madaukakin sarki ya sa masa abin azziye su me ya sa masa azziye su kal ku yarda ku rika kama kame ku je nan ayi shirka ku je nan ayi kisan kai ku je nan ayi shaye shaye kawai in kuna so ku zama na lafiya ba zawa bace akai aka musu wa'azi ba kaza ba kawai Allah ya sa musu kawai ku yi imani da Allah shine mahalicci shine mai kashewa shine mai rayawa kuma duk da kuka ga manzo ya zo muku yace shi manzo ne to kada ku shiga cikin masu kareta shi ku shiga cikin masu gasganta shi an masa haka kenan kawai ga Annabi Isa to wannan kenan mu gani kenan da farko ma dan ka san Allah ya zaba hawariyawa me ya fara musu wahayul ilham to kuma annabi talma tukun tukantari suke su bai to yanzu malam zai ci gaba da bayani yace iqal al hawariyun ya Allah ce ko tana lokacin da al hawariyun zan muku tambaya a babe na nahau me yasa can aka ce al hawariyin nan kuma aka ce al hawariyun a kaida ta nahau al hawariyin me yasa ba aka ce al hawariyin na kenan ko kuma ba ce ba a nan kuma aka ce al hawariyuna can aka zo shi da jam'i na nun amma biliya nan ba aka zo da jam'i na nun kuma mene bilwa sabi na ba ku gane ba wannan ke kaman in kun lura kaman duk in ka lura ai maganar hawariyawa a lokacin da na sauka su wahayi zuwa hawariyawa ka tana lokacin da hawariyawa suka ce kaga da alhawariyo ne da su ne to abinda nake so a ce wai ababe na na hau na gane saboda majrur ne dayyib kamar inda nayi wajen tambaya ta kai akwai inda ka kuma kana ga kamar li'iraji ne ni zai ani ba min jihatil li'irab ba min jihatil fi'il wa hadha huwa al-fi'il aw al-fa'il aw al-maf'ul na'am iz qala al-hawariyun ma sha Allah gaji abin da nake so kai kana magana akan kamar ina magana akan li'irabi a ni ba akan li'irabi fa'ili ne ko mafa'ul can wa iz haitu ilal kaga aika musu ne aka me za su koma kin alhawari in fi hadhihi alaya yakununa mafa'ulun bi nan kuma izqalal hawariyun kaga lokacin da su hawariya kala kenan me za ta koma fi'ili madi alhawariyun me za su koma fa'ili za su koma ka tuna lokacin da su hawariya suke cewa ya isa ibn maryama ya kai isa dan maryama shine wani malamin nahawu yake cewa a duk lokacin da mutum zai kiraye ka yace isa ko yace mustafa ko yace babaye kawai sau da kanka kasa kawai baka ji ba abin da ya wani saboda ba da kai bane yake kamar yana cikin labari ne kawai ambata sunan yaushe ne tukun za ka san cewa kiran ka ya ce ya isa ko ya baba ya haka qur'ani ko ya kuma haka sunna ta koya kuma ka'idan nahwu ma ana ce da ita ya undi dai ya murtala kamar su kawai nace murtala sai ka ce eh misali ne wani ke ana ni kirai ko ba ka da fa'ili ga da haka kina a ka'ida ta nahwu in baka ce mai ya baka kira ba madai kawai kana cikin labari ne kan bata sunan shi amma ka'idar da cewa ka kira shi ya tabbata da shi kaje ka tin ya wani kuma a ka'idar nahwu ana so fataha ta zo a gare in har kalmar idza lam takun al kalimatu ghayru min mamnu'un bi in kalmar wannan batta cikin jumloli wanda mamnu'un min as-sarf wanda su an hana musu sarfi kaman su maryam kaman su isa kaman su ishaq kaman su yaqub kaman su yasa kasan da ma ashe ba zalika duka ne Allah ka dartar da mu suka ce ya Isa ibn Maryama ya kai Isa dan Maryama hal yas nan ku musu uzuri ka san uzurin da za ku musu mun yarda cewa hawariyawa suna da imani gomi ya tara da tara ɗaya ne za mu cire musu a ɗari me yasa saboda kar su kamu annaba ka lura to amma yanzu magana da za su yi kaga sun yi wata irin wahuta wanda wai anya ma wannan wani yanda muka yabe su a bai wasu kin ne ba za su yi wata wauta gado na ya kai ya kai to masu wani imani wanda suke da irin wannan siffar wasu ne suke wa annabi isa irin wannan tambayan a kawai an yawa sun yi imani a suna tare da jahilci sun yi imani amma kar ku mance a cikin suratul hujurat Allah ce qalat al a'rabu kullam tu'min walakin qulu to haka ko da kai imani to baka da ilimi kuma ka iya yin kwaba imanin daban kuma mene ilimin daban ka iya samun mutum da imani ba shi da ilimi kuma ka iya samun mutum da ilimi kuma bashi da imani malam gaji ba ko nan ana samu kuma ina ga aikuna gani waki iya da tana diba sai ka ji an gama wani kimeman malami da aka ga kawai ana bincike kawai an kashe wani eh a shahar da shi aka hada aka yi sihiri aka kashe wani to ina gama malami da sihiri ka iya samun wani kimeman malami wanda kai a darajar shi da kake gani kai a ganin ka kawai dan aljanna a ta ɗauratul aƙar a yadda ka sa a ƙwallo wani kawai wannan a wannan daban su kawai da mutuwa da suke jiri a wannan yan ga'ida kawai da aka zo ana bincike gaji an ce ina wani da ya haukace ashe shi ne ya haukata shi kawai da aka sa ƙur'ani ya hudu samun tsamu kuma yamma bai duk wanda ya haukata wani akan ƙur'ani sarki ranka da demo ne wala amma kuskure na aka samu ya himu wa malam kuma kawai an waɗi maka an ce wani ne ka ce wai da gaske ne a ce a to kuma a gaban mutane ne a gaban sarki ne ya zoce shi ne sarki ba shi qur'ani ya ce ya je ya kare dan Allah kuma malam ina gama malam da hauka ta wanda an baka so duk wata matsala in ta faru wajen ka ne ake za ka warware duk wata matsala in ta faru wajen bangare ana neman magani mutunkin a ce ba shi da lahiya ma wajen ina ake zuwa warware wajen malam saboda yana da adda kuma banda wani yana da sirrurruka na ilimi wanda annabi yake bada cewa maganin aljani kaza ne maganin ciwo kaza kaza ne a wajen ka ake bukatar haka kuma zo kai ne homi haukata to ina mana yake Allah ka tarta da mutum irin wani abin da yana iya faruwa kaga ga hawariyawa ga su da cikin imani da matsalar amma basu da basu da ilimi amma alhamdulillah tunda sun hadu da mai ilimin za su same shi shine Isa alaihi salam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama shin ubangijin naka wai ya iya sauko mu abinci daga sama kawai iri da iri kawai muga abinci daga sama tabur guda ko tare guda kawai zo sabka mutum yi gan kuma ba tare da ya rage ba wai ubangijinka a ƙarfin shi ka kai kanka ka san ai ba su san ba Allah yanzu wanda ya faɗi wani anya ya san Allah kaga yayi imani da shi amma kuma mene bai san shi ba to da haka uzuri za ku musu yanzu sun shiga musulunci ka dora amma ba su da ilimi amma yanzu kuma da dalilin su ma kuma za mu sami ilimi shin ubangijinka ya iya sabko mu abinci daga sama annabi isa saboda kalmar ta mushi girma me yasa shi ya san Allah su kuma ba su san ba Allah ya ki musu uzuri ce qalat taqullaha in kuntum mu'minin ya ce a a ku ji tsoron Allah in har dai kun zama to ku mummunan ne kamar yadda kuka faɗa a baya wa shahada bi annana ku ko kuka ce fa in muku shaida cewa ku kun yarda da Allah kun me ga wuya kuma yanzu ku ne kuke cewa wai Allah ya iya kaza Allah ne ake ta ya iya kaza ku ji tsoron Allah in dai har kun zama ta mummunai kaga anan yan mun tsaya hankali yan uwa mun yi itibar wannan kalmar annabi Isa a me ya dauke su ku tsaya ku yi itibari a hankali qalat taqullaha in kuntum mu'minin a a ku ji tsoron Allah in dai har da gaske da yanda kuka ce kun yi imani a me ya dauke su annabi Isa kamar me ya fassara su kamar ya dan bayyana wani abu ne wanda yake cikin zuciyar shi annabi Isa malamai suka ce ba a iya gane abin da yake zuciyar mutum amma yana iya faɗi rabin wani abu kuma a gane duka abin da yake ne na annabi isa ya shiga shakkun imanin hawariyawa ka lura amma uzurin da bai musu ba annabi isa shi ne ba imani bane ba su da jahilci ne gare su anan zamu gane cewa mai ta'alimi da yake cewa jahili kaman matacce yana muna na shikita ya hasibu annahu min al-ahya wa huwa adimun wa jasaduhu quburun qabla al-quburi shi jahili jikin shi ma kabari ne tun kahin ya mutu abin da shi a cikin kabari shi a ganin shi jahili ji yake yana cikin masu rai shi kuma bai san ba a wajen Allah matattu ake lissafa shi al-jahilu mayyitun kenan shi jahili matacce ne ya hasibu annahu min al-ahya wa huwa adimun wa jasaduhu quburun kabin alkogori shairi ne masu yawa jiya yana nuna cewa jahilci ba karamar cuta ba ce ƙarshen cuta kenan wata riwaya da aka hakaito wanda fa a'lamu bi sihatiha annabi isa yake cewa alajitu al'ama fa abara wa alajitu al'akama fa abara wa alajitu al'araj fa akama wa alajitu al-majnunun fa abra'u nawa makaho magani ya warke nawa kuturu magani ya warke nawa gurgu magani ya warke mahaukata ya ce wa alajitu da jahili fa a aya ne na zo in wa jahili magani wala ya gajiya ne da kai da na ce mishi haka nan ina ka ne dai to in ya ka aya da hadisi ya ce mun mun yin raba Allah ya huta mishi ta wani guri baka gane ba ne gidi kamar da aka ce kaza kaza kai gaskiya ba haka ba ne sai dai kare explication kin shi da hikimar shi da iya wa'azin shi da kawai jahili ta banyan rabe ce to salamu alaikum ba iya za ka yi da shi kuma da kadiba ga illa da jahili babu cuta da wannan ne wani malami ka tafa ayyu da'in alwa mina da jahili babu wata cuta wadda ta kai jahilci a cutar dan adam babu ko tansiyon aka dora ma ba ta kai mai jahilci wallahi wanda a ce kana yi kai mai ilimi kuma a dora ma tansiyon kuma da a ce mutum jahili ne ka dora shi kuma ba shi da tansiyon ina wannan jahilcin da yake tare da shi to gwanda a dora mashi tansiyon ka dora eh a dan bashi ilimi kamar a kashi 100 kashi 10 ya zama da tansiyon kin shi ya mutu kawai ya iske Allah ya ka samu duk abin da yake aikata yanayin ne ala basiratin kamar yadda annabi kita wala hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani duk abin da zan yi annabi ya ce ina yi ne akan ilimi annabi ya ce kai ba ma ni ba ma ba ni ba ma kada halon da yake bina duk wanda ya ce da gaske ne ahli sunna ne to za ka yi abu inda a addini ne da hujja kawai ka yi abu in an tambaye ka mai hujja ka ce a ku tambayi uwayena da kakannuna kai na tambaya uwayenka da kakannin kai na rana da su kai na tambaya me yasa kake kaza kaman ka taɓa mutane wani abu an kai shekara dubu ana yi wai a ce ba daidai bane ka je ho shekara dubu kuma kai ana kama hadisin da shi ya dora a dubu kai kuma ka rika magana da aikin shekara dubu da abin da ya dora a dubu da aikin shekara dubu wani ya dadewa mu koma bangaren dadewa ma ba hujja ba shi hadisin da na kama ya dora a dubu kai kuma ai aikin ne kake ga ya kai dubu ko to ni hadisin da na kama shi kuma ya dora a dubu ma'ana ka hin a fara aikin haka wata magana in magana Allah dai ka tartar da mu Allah shirya sai da mu kalu ya suka ce a annabi Isa baka fahimce mu ba ba maganan na kasu bane gare mu a cikin imani ko kuma ba mu yarda da abin ne nuridu anna akwai da mena ha mu abin da muke nihi wannan abincin da muka ce Allah ya sabko mu shine mu ci daga cikin irin abincin da zai sabko kuma wa taquma inna qulubuna kuma zuciyar mu ta nutsu cewa lalle ubangiji mai iko ne akan komi mun gane cewa wata dima inna ko me bambamcin shi da da yin imani kamar su ce ba wani umin suka ce wata dima inna akwai hunaka farqun bainal iman wa tumanina na su tabbata su da cewa Allah mai iko ne akan komi ba wai bisu yarda ba da yana da ikon akan komi ina fatan mun fahimta kuma irin wannan abin in ka ce a ai kuskure ne suka yi yayin ma annabin Allah mai wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyaqma inna annabi ibrahim ya ce ya ubangiji a nuna mini ya ake raya mutuwa ya ubangiji ka nuna mani ya kake raya mutuwa ya Allah ta annabi ibrahim shin baka yi ba imani kai ma da cewa da nace ina raya mata ce ce ya ubangiji wallahi ba wannan bane ko daya kawai dan zuciyata ta ƙara nutsuwa kaga ya yarda amma so yake ne ya samu ta hakiki da haka wani abin annabawa ma suna hawariyawa sun roƙi annabi isa ya roƙi allah ya sabko musu abinci daga sama ba su gaba wanda ya dama wa ya kawo kawai su ga tare ya sabka na abinci kawai a ta amori har gobe haka ji ba haka kawai a yi dai haka suke so kawai a musu ya ce buku yarda mana suka ta wallahi manya to me yasa a dan mu ci abinci kuma banda wannan zuciyar mutane su na wani alama kuma don mu san da cewa an kadi sadakata na tabbas kai ka gasganta mu wata kuna ay wana kuna alaiha min ash-shahidin kuma mu zamanto mu akan wannan abincin da ya sauka mu masu shaidawa ne tun daga duniya har zuwa lahira mun gane abin da suke niyya a wannan kalmar ta ƙarshe mu tabbata da cewa ashe ubangiji mai iko ne akan komai ta ina zamu gane da haka ma hujja shine ga tebarkin abinci ya sabko daga sama kuma har da mu mamanci mun gani da idan to waye sai kore maka wani abu in ka zo kana magana akan Allah yana da iko akan komai wani ce ban yarda ba ka ce a ni ne ka wannan kai kake da shau kamar yadda maliku ne aka ce mishi wani mutum ne ko dan kalakatu ko dan ahmadiyya ko kawari ko jahamiyya ko mu'tazila ya zo ya ce ya imam maliki so nake mai mukabala da ya maliku ya ce anta ala shakkin fi dinika wa ana la ashukku ala dini fa zahab ila man yashukku misalak na'am e kai tahiyar da kake kai kana tahiya ne akan shakku wa ana ala haqqi ni kuma ina tahiya ne akan ni tabbas abin da nake daidai ne maliku ya ce ni abin da nake banna kwankwanto ɗari bisa ɗari akan daidai nake da haka ba kai ba kake buƙatar kai mukabala da ni a he ka iske wani irin ka shi ma mai shakku sai ku yi mukabala da kai da shi misali kawai kai in kai dan kala kato ne ka iske dan ahmadiya sai ku yi mukabala tunda a cikin ku duka bawon da yake kan ne in kuma kai dan kawari ne ka iske mu otaza ashe a fafata ka san in kuma kai jahamiya ne ka iske mu rijiya ku je ku fafata in kuma kai dan rafida ne iske yan hudatul wujud waye yake kan da a cikin wannan da nazari dukan su ana ce da su fi riqatun dalla duka kungiyoyi ne batattu wanda duk malamai sun yi bayani akan su wasu daga cikin su ma an kawo da su Allah ka dardar da mu to wannan dai suna nuna wa Allah ne cewa su so suke su tabbatar ba magana da yarda bane in dan yarda sun yarda 100 bisa 100 me suke so su su tabbatar qala isa ibn maryam na
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك na وارزقنا وأنت خير الرازقين ubangiji madaukakin sarki ya ce qala isa ibn maryam annabi isa yana roƙar abin da suka roƙe shi zamu gane cewa ya fahimce su da bai fahimce su ba kaga ba zai roƙo ba kawai za a dauka a cewa sun mushi wauta sun mushi shirme ya ci gyaran su kawai a huta guda addu'ar da zai musu take tabbata sun mu cewa annabi isa ne ya fahimci cewa ashe ba su da matsala wajen bangaren imani me matsalar su wajen bangaren jahili kuma sun ce ma wai yaqini ne suke ne ina fatan mun fahimta annabi isa ya ce allahumma ya allah wa rabbana ya ubangijinmu eh zan tambaye ku a min jihatin nahu me yasa aka gama wa'annan kalmomin guda biyu wanda ɗaya ta wadatar su uban annabi isa ya garma ya ce allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama kamar da musulmin zai adda allahumma atini kaza allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah allahumma ba ta wadata ba yace allahumma kuma rabbana na ko ba ku gane ba me yasa wai ya dafa kawai na jumlolin guda biyu wanda kowace tana iya kan bacin kowace rabbana atina fid dunya hasana ba ce ba rabbana allahumma atina fid dunya hasana me yasa saboda kowace kalmar mene tana iya kambacin sobat ta me yasa waye dabka wannan kalmomin guda biyu malaman tafsiri sun faɗa abin da yasa yayi haka kuma malaman nahwu su kuma dama suna da ka'idar su na da farko da ina tambayar ku akan ka'idar malaman nahwu zamu kuma malaman tafsiri malaman nahwu me suka ce a dabka jumla guda biyu wadda take nuna girmama Allah ya ubangijinmu in aka ce Allahumma daidai take da ya masha Allah an ce rabbana daidai take da ya rabbi da wannan ne a ka'ida ta nahwu in ka ce ya baka ce ba rabbana in ka ce ya ya unnida ta baka ina wannan ya unnida kin ita ce kambacin ya ul akhir ina fatan mun fahimta ina wannan rabbana kin da kace ai jami'i ne ko to in kai ne me zaka ce rabbi kalura to in ka ce ya wannan zawaidin an shaye shi ya rabbi ya rabbana saboda jami'i na duk da dai cewa ababe na addawa sun ce dubban matsala na na hau kamar tafsiri ne na mun gane kamar taukidi ne ka lura yana so ya karfafa muku addu'a shi yayi ta ne da yaqinin wa imani yayi ta ne tare da imani kuma tare da tabbas cewa ya san Allah zai iya kuma a matsayin shi na annabin Allah addu'a shi dai a kashi 100 gomiya tara da tara yana sa ran cewa Allah zai karba kuma zai musu abin da suka nema da wannan ne ya hada kalma biyu gashi nan qala isa ibn maryama qala isa ibn maryama allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama ya ubangijin ka sabka sun mu abinci daga sama me yasa annabi isa anan ya sa kanshi duk da cewa ba bukatar shi bace bukatar wasu ce nan ma akwai tambaya
shi ma ya sauko ya ya kamata ya ce ka roƙa mun ubangijin kalla shin ubangijin ka ya iya sabko mun kaga ban da shi kira annabi isa da yazo addu'a me ya kamata allahumma rabbana anzil alaihim ma'idatan min sama ba ruwana anzil alaina na'am me yasa ya ce alaina na'am ya yarda da hujjar na'am ina nan hujjar nuridu an na'kula minha wa tadma inna ya karku hamzarin su kalla da haka hadda shi yanzu shi ma a ciki shi ma shi ma yake da yanzu eh to ai abin da kuke so ke ruwa bala take shi ruwa bane bane ne shiga ba to shine malamai suka ce annabi Isa kenan ya ba su hadin gwiwa eh dai amma inda bai ba su ba hadin gwiwa Allah zai dore shar in sun kiyaye sun tsira in ba su kiyaye ba kaida ne Allah ya ce ya musu azaba zaka iske azaba rabbana anzir alaina ma'idatan minas sama ya Allah ka sabka sama mu teburkin abinci daga saman an ce ma'ida a larabci shine tebur na abinci ina wannan tebur na ruhai wanda yake shayi ana ce mishi ma'ida ina yan abinci masu otal wannan teburkin da suke ana ce mishi ma'ida ina yan akaku masu sai da wani halawa ko cingwam ko to wannan dan abin da suke kalo da su rika dora kaya a larabci ne ake ce da shi ma'ida kuma ina tabul da manji wannan wanda ake dora abinci a ci shi ma ana ce mishi ne a larabci ma'idatun duk da yana da sunaye da ya a larabci Allah ka dardar da mu ka sab ka samu tebur ki wani katan tebur wanda cike yake da abinci daga sama annabi isa ya ce wa Allah ya ce takunu lana aidan ta zamanto mu wannan abincin da za ta sabgo wata rana ce wanda za mu taru mu diya kuma mu girmama ta shine takunu lana aidan domin an ce al-ayyid shine wani sati wanda yake iya komowa a maimaita shi ko wani wata da yake iya komowa ko wata shekara da take iya komowa da wannan ne al-juma'atu yusamma al-juma'atu aidan limaza لأنها تعاد في الأسبوع me yasa ake cewa juma'a idi saboda ana maimaita ta a cikin sati ina fatan mun fahimta to wannan shine ma'anar ta kunu lana idan wannan ranar wannan abincin da zaka sabko mun ya zamanto mu wani rana ne wanda zamu rika taruwa kuma mu dauke ta a matsayin rana ce wanda zamu rika zawa a din ranar in ta zo wajen sabko abinci ta zamanto kuma ranar rana ce ta taro li awwalina wa akhirina ga farkon mu da ƙarshen mu har wanda za su zo bayan mu su san wannan rana tana da daraja ina fata mun fahimta ka sanya ta wata rana ce wanda za mu taru kuma ya zama ta wanda za su zo bayan mu ma su san da cewa wannan ranar tana da daraja shine ce li awwalina su kenan wa akhirina kuma da ƙarshen mu ma'ana wanda za su zo daga baya wa ayatan min kuma ya zama to abin kai tse aya ce daga gare ka me to aya ana aya al muradu bil aya mal muradu bil aya huna alama masha Allah alama mun ce daman aya tana daukar ma'ana guda kuma masha Allah barakallahu fik wa ayatan minka yani wa alamatan min alama ce wadda ta zo daga wajenka cewa banda kai ba wanda zai iya irin wani abu annabi isa hudu ya Allah wa ruzuquna ya Allah ka arzata mu wa anta khairur raziqin kai ne mafificin masu arzatawa duk wasu masu arzata ya Allah kai ne mafificin su duk wanda zai arzita kai ya baka wani abu wanda zai iya kare amma Allah in ya ga dama sai baka abin da hal abada bai kare kuma banda wannan wanda ya arzita kan ba kana ga bai arzita ka to asalin arzikin shi nashi shi kuma wanda ya baka shi kuma na Allah ma indakum yanfadu walillahi khaza'inus samawati wal ardu ba'i to ga annabi Isa kun ji abin da yace ko to annabi Isa ya kare addu'a yanzu sai mu saurari mu ji to me Allah zai ce mishi an karba ko ba a karba ba ko kuma a an karba amma ga condition da za dora mu na'am qala Allah قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أؤذبه عذابا لا أؤذبه أحدا من العالمين na'am وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذون أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله na'am قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق na'am إن كنت قلته فقد علمته mm.
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك mm.
إنك أنت علام الغيوب
Al-Imam Ibn Kasir yace fa aqbalatil mala'ikatu tadiru bi ma'idatin minas sama'i. Eh ga mala'iku ta zo daga can sama. Ta zo kai ka ce kaman tsuntsaye tana rike da wannan babban teburkin na abinci daga sama. Daga can sama. Alaiha sab'atu ahawadi. a bisa ga wannan teburkin akwai kiyaye guda bakwai wa sab'atu arigefa sannan da gurasa guda bakwai hatta wa ba'ataha baina aydihim da ta zo da ta aje su a tsakiyar wannan mutane fa akala minha akhiran nasi kama akala minha awwalahu yanda farkon mutane ya ci ta karshen su suma haka suka ci ma'ana duk wanda yake gurin wannan duka babu wanda bai ci ba abinci kowa ya ci kuma ta ishe shi kaza rawahu ibnu jarir wannan ibnu jarir ne dabari ya rawaito wa rawahu ibnu abi hatim an yunus ibn abd al-a'la haka ibnu abi hatim ya rawaito wannan riwaya daga yunus dan abd al-a'la an ibni wahab daga ibnu wahab an lays daga lays an aqil daga aqil an ibni shihab daga ibnu shihab kale ta kana ibnu abbas yuhaddisu fa zakara nahawahu wa hatta abdullahi dan abbas ya bada labarin irin wannan waqi'a da ta faru bari mu ba da amsar da Allah ce kallan Allahu he Allah madaukakin sarki ce inni munazziluha alaikum ni me sabkaswa wannan abin da kuka neman ne akan ba kun ce ban sabgo muku babban tebarkin abinci daga sama in sabgo muku ku ci kuka ce ko ya zaman to rana ce wanda take wanda za a iya maimaita ta ta zaman to rana ce mai girma wanda za a rika taruwa ana girma mata to he dai ni ka'ida ta amma faman ya kafar ba'a domin bayan in an sabko ta duk wanda ya kawurce daga cikin kuma na za a dora masa wata doka za a sabko amma tare da kaidi shine wata doka za a dora musu in aka sabko wannan abincin duk wanda ya zo ci wannan abincin addiyan da aka yi gajan gajan aka koshi galura to kada mutum ya dau wani abu ya ce zai kai gidan shi ko ya ce a bari in dan rage wani abu in an jima in ci kada a je gobe ko wannan tebarkin ya kasa zawa wannan ita ce dokar na farko ku yi imani Allah ya sabko na biyu kuma kawai in aka zo baki iya abin da ka ci kawai za ka yi haƙuri shi har zuwa gobe wannan shine sharɗin kawai ba matsala bane shi ku yarda da cewa Allah ne ya sabka sanan farko kenan na biyu babu maganar economy babu maganar economy ka ci kai gangan kare kamar ka aje hankalin ka gobe ma zai zo tebur ina fata man bayan amma kai ka yarda bayan ka cika ta barin dan rage kadan in kai gida ko in kai wa yara ko kuma wannan harkar ta yanzu da ba sani ba gobe da babu tabbas ko shi ban ma da babu tabbas to irin kuka sake kuka mun haka fa to he ni na san irin azabar da zamu a magana shi Allah zai ci faman ya kafar ba domin ku duk wanda ya kafarce bayan na muku wannan abin daga cikin fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin Allah ce lalle ni zan azabtar da shi irin azabar da wallahi bana wa wani dan adam irin daga cikin halittoci na zan mishi azaba ta walakanci irin azabar da ba wanda zan wa daga cikin halittoci irin wannan azaba to ibnu kasiri zai zana mana yace hadhihi qissatul ma'ida sama da gudi ba wannan ita ce qissatul ma'ida wa ilaiha tunsabu sura da wannan kissar ce ma ake danganta suratul ma'ida ake ce mata suratul ma'ida kaga surar ma kanta surar ne aka dauka wannan kissar kenan ko na'am fa yuqalu suratul ma'ida da wannan ne ake ce mata suratul ma'ida wa hiya mimma matanna Allahu bihi ala 'abdihi wa rasulihi Isa tana daga cikin ayat da tana cikin surar da Allah madaukakin sarki yawa annabi Isa mai baiwa da kyauta da girmamawa wanda bawan shi ne manzan shi ne mai suna Isa alaihi salam lamma ajaba du'a a lokacin da Allah karba addu'a shi bi nuzuliha da sabkasu musu abin da suka tambaya shine katan tebur wanda yake cike da abinci fa anzalallahu ayatan bahiratan Allah madaukakin sarki sabkasu aya wadda take ahili wa hujjatun qati'a da hujja wadda take yanke wa qad zakara ba'dul a'imma mali yace wasu daga cikin shugabanni na musulunci sun ba da wani labari anna qissataha lalle ita wannan kisan laysat mazkuratun fil injil ba a ba da labarin ta a cikin littafin Isa a injila amma Allah ya kamo ita a Qur'ani kaga wannan ma girmama Qur'ani ne ga wani abu wanda annabi Isa ya faru tare da wasu mutane ga lura tare da wasu masu imani amma wannan abin a ina ya kamata a same shi a cikin bibil amma Allah ya ki kara labarin a bibil ya kamo a ina ya kamo a cikin alqur'ani wasu daga cikin suka ce wala ya arifu han nasara kiristawa duka kakabikin malaman kayyata ulama'uhum wa juhaluhum la ya'rifuna hadhihi al-qissa da malaman su da jahilan su duka san wannan qissa illa min al-muslimi sai musulmi kada suka santa dan Allah wannan ma menene wannan ma abin alfahari ga wani abu ya faru akan annabi Isa kiristawa suna danganta annabi Isa zuwa nasu ne wa qalatil yahudu wan nasara nahan abna'ullahi wa ahibba'uhu saboda tsabar soyayya kiristawa suka ce su sun kai ma a ce musu ƴaƴan Allah kuma su ne suka fi kowa san Allah wai me ya hujjar su saboda annabi isa dan Allah ne kuma sun yi kusa da shi kasancewar annabi isa dan Allah ne kuskure kuma kun yi kusa da shi hallo kuskure kusa da mutum musulmace ba a aladanta ba shine yi mishi biyayya gado da bin irin aqidar shi da duk abin da yace kai rana kiristawa suna bin dariƙar annabi isa kiristawa suna bin sunnar annabi isa bisa bi da haka ƙarya suke su ce suna san annabi isa bu mu yarda cewa sun yi mu kusa da shi kuma bu mu yarda cewa sun yi mu san shi mun yi su san annabi isa saboda mun mun gaskanta annabi isa cewa annabi ne suratu maryam ta ka kisal annabi isa tun yana jinjiri wannan surar suratul ma'ida gashi yanzu ta kamo suratul an'am ta dan ambaci wani abu suratul baqara an ambaci wani abu dan haka annabi isa kenan mun yi yarda da shi da baki ne suke ta sun yarda da annabi isa amma a aikata ba su yarda da annabi isa to mana yake ba mu labari yace wala ya arifu han nasara kiristawa ba su san ba wannan kissa tun daga farkon tambayar hawariyawa hada zuwa adda al annabi isa hada zuwa karbawar adda al annabi isa duk wannan babu shi a cikin injila a ina aka same shi a cikin alkur'ani fallahu a'lamu ibnu kasir yace Allah madaukakin sarki shine masani to gashi nan eh, lokaci yayi kuma akwai abin da ya kamata mu ka cewa matalmai sun yi maganganu akan cewa me ya janyo musu azaba saboda a ƙarshe kun san kafir cewa suke kar kuma ce ina can da aka kawo su ashabul qira da walika nazir to yanzu ne fa za a samu illa waccan illar da muka ambace ta a baya abin da yasa wasu daga cikin mutane aka maida su alhanzir wasu aka maida su birrika kuma a gaban uwayensu da kakanninsu a gaban diyansu da jikokinsu in ka kira dan uwanka in ka ce salisu ya zo ce wo wo wo in ka ce habibi ya zo ce wo wo wo ma'ana ya nuna ma cewa la ni ne ni ne ni ne kuma bai saba amma yayi magana irin ta ta al'ada wannan yake nuna cewa a gaban mutane ne kissa ce waqi'iyya wanda abu ne wanda an yi shi tabbas an yi shi to da haka kenan a wannan kissa ne dalilin kafircewar da suka yi wanda Allah ya alƙawari daman cewa in sun kafirce mishi to zai musu irin azabar da bai taɓa ba kowa malamai suka ce a tarihi babu wata al'umma wanda aka mai da ta biri ko alhazir hewa inna kuma a gaba za su yi suke wani za a zaba a lahira wannan kunnuwa ne sai gani jakan a gaba za su fito Allah ka dartar da mu wa makana min sidiqin fa min amwa wa makana min khata'in aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum wayanda suke da tambayoyi su dan tattaba kenan satin sama insha Allah za mu ci gaba da karasa wannan kisa yan uwa wancan satin an yi bayani akan cewa an hada kudi za a sayo sifatu salatin nabi ko talkhis sifatu salatin nabi to ya aka samu wani yan shuba shine wanda aka bashi kudi ya sayo ya sayo mu babbali mai sharhi wannan babbali mai sharhi ita kuma a makaranta ma da muka sata yadda muka yi kataran bata kare yadda muka yi shekara hudu muna ta bata kare kaga abu ne mai sauki mai wahala kenan kuma har yanzu ba mu kare ba ajiye ta ne muka lokacin da aka ban aikin ida wannan muka dan jingine ta to halin zuba mu koma ba to ita kuma wannan talhisi ne ka da matanin ne zunzurutu babu shari da haka ita wannan insha Allah kamar yadda na hudin ku mun dade mi wata shidda ko kuma a mun dade jiya tunda ana bayani wani lokacin mi shekara guda kaga ai alhamdulillah to yanzu yan uwa wani daga cikin ahli sunna wal jama'a an ce za a saki hada kuɗi tunda yanzu babbar ce aka ce ita wannan babbar zamu yi amfani da ita ina wanda suke da mustawa fil ilm wanda suke da ilimi da yawa kenan ba a ce ba a ba kowa tunda dama ta sha da ita aka tunda tsada gare ina ya adiba ina wanda karatun su ya kai a cikin wannan babbar yara ba musu ina ba ta fahimta wannan kawai fa bala min Allah wa ni'mata ina wanda ka bada kuɗi ce ya kai mala ya ce a gama kuɗi na bada kuma ba a bani ba a iya hakuri wani bawan Allah ya cika jika biyar da rabi dama wani bawan Allah ya bada jika biyu da haka yanzu kudin hali yayi yawa ma da aka buga ma za a kawo mu da 50 ba ta kai ba jika biyar a baiwa ce ma muka waya muka ci a bada jika biyar biyar kin ma ba ta kai ba na ce kai ba shi jika biyar da na ji daɗi ga ni ji nake ta za a yi mun yi tuku da haka yan uwa kenan kowa a ji hankali shi littafi kowa samu muna tsammanin za mu samu littafin mu rasu subud wannan subud mun ke tsammanin za mu samu littafi kuma muna samun shi subud a shirya kenan a ranar za mu yi sanarwa yaushe za a fara darasi dan litinin za a fara darasi yana shigowa hannun mu kawai litinin za a fara darasi da haka yan uwa kowa ya shirya kuma yan uwa darasi ne wanda yake bukatar ajiya hankali saboda yan uwa siffofin sallar annabi akwai hukumce hukumce diya wanda kwata kwata ma ba a kashi ba a malikiya kuma littafin wanda ya yi shi tsare shi ba hadisi bane a fiqhu ne sai dai amma me ake ce mishi fiqhu sunna ina fata mun fahimta fahimtar aikata wani annabi kada ko tabbatar su shi ko kuma faɗa shi akan wannan ne kawai rubuta littafin za ku ga wani abubuwa da yawa wanda aka halitta a yi a sallah wanda za ku ga a halin yanzu kwata-kwata ma abin ba a mai bazantan shi Allah ka darasar da kuma Allah ba mu yi to da haka yan uwa kenan a shiga tambayoyi musamman mu cike ka'idar mu minti 30 kenan ko sauran mu minti 6 ko 5 na kal ai irin na rana ta yau ba a wani rana ta yau aka rasa wanda zai tambaya ai wani shi kenan an daga hannu za a yi wani ya ce ina da tambaya ai wadiya inda na san bukai ba tambaya da na rage mun ai da hina take shiga ba eh man eh man ban masu tambaya na'am ustaz ali wa ai gwanda da kai kuma shi kenan shi ma za ta zama shi na'am kama a sallah
kaman a sallah na'am kuma wannan sahun haka na gaba na'am to mutum ne ya zo daga gona haka duk da karangiya a jikin shi wani waye ya yanke wa ya sai sahu daga nan bayan mirki na'am amma akwai trust din haka.
na'am na gane ya bi taras na sau duk da cewa akwai katanga tsakanin su na'am To shi ya ne sallar shi ta yi kuma ya yi sallah a sau kawai dai faralar da bai samu ba ta shigo a masallaci kuma ya yi ilimi gana saboda in ya shigo masallaci zinin da zai samu ya yi ladan da zai samu ba karamin mai ilimi bane wannan mutum gana in hazarce mata koro shi ce ya ci gaba da yin haka ka san wani gaban za ka samu mutum ya yi abu da ba shi ba akan ilimi bane kawai tunanin shi ne ba shi gano na wani kuma a akan ilimi na ala basiratin da yake na'am to yawa tunda an bude hanya na'am mala ibrahim na'am to yan uwa misali ku ji tambaya ce akan sallah na'am ka saba bin mutum sallah na'am jimawa na'am kuma ka saba ka saba bin mutum mutum sallah na'am jimawa na'am kuma sai wani lokaci sai kada ka saurari ga wata kana haka Na'am.
kuma wajen saurari ko Na'am.
kuma ita.
Na'am.
kuma lo kan kai sai ya gani duka banna dai ba kalka rage ka san menene malamai sun kasa banna ta cikin sallah biyu babu ta uku akwai lahanu lijali akwai lahanu likabi kullum muna magana akwai babbar banna wanda aka samu liman yana yi da halatta ma abi shi kuma hudda shaki ko ina su ko biya su ko dai ta da mishi eh kawai aka yi shawara wani eh kawai mun hudda ka ba mu magana da wani shi ne yace me yasa yace haba kai yanzu baka san ma abin da yasa hawa malam kai da kake cewa iyaki na abudu wa iyaki nasta'in ka fasara a ni ban san fasarar ta to da wannan ne muka ci mun hudda ta ina astagfirullah malaman fiƙi su ce komai mai ta kai wai ga astagfirullah ga Allah ka tartar da mu na akwai babbar banna akwai karamar banna duk abin da zaka faɗi a bannan kalka yi kenan ya ita suri ma'ana kalka yi ruwaye da kamar ba ko hoto kiri da kiri ka ce kamar liman mai cewa wala raliyin ka ga yanzu ka faɗi kenan wahalin faɗi wata bannan halin ka hoto ayi to kuma in ka zo ka wajen raka a kafar ku na duba gara da kan ka ka hinda kan da sura wanda fatiha Na'am.
ya shi duk duba zalika da ya shi ya kan da fatiha ya kan ya dore su da hali ya ruku dole da wani shiga dukkan ya shi da kai cikin wani to hukuncin da kace ya halatta hin ce ma ya halatta amma in so samu ne ka sauya wani liman shi yake kamar da kace ya halatta babu na adalci ya halatta azan me yasa saboda rashin tabbata su wani cewa ya karanta alhamdulillah da sura ko bai karanta ba amma kai analysis kin da kai a wannan yanayin ba a iya karanta alhamdulillah da sura saboda kamar kimanin bai huce ba minti biyu ko ya kai minti biyu ya kai minti biyu kimanin kaga ƙasa da minti biyu ba a iya karanta alhamdu da sura amma ku yi analysis ku gani ƙasa da minti biyu ba a iya karanta alhamdu kuma a ɗora sura amma ba shi ka lissafa ka ba a iya karanta alhamdu da sura ƙasa da minti biyu sai dai in karatun ba daidai ba ne aka Allah ka tartar da mu shawarar da zan baka shine daman da aka zo a sallah murtala ba a ce ba wajibi ne ka bi liman wani daman ta aka yi duk wanda kaga ya yi kusa da kwatanta sallar annabi shi gina ka rika bin shi sallah kame da shi shine malamin dan haka kenan yanzu sai ka sabu wani malami daban wanda kake ga cewa yana kwatanta sallah irin ta annabi dan babu inda aka ce dole sai kai sallah a masallaci kaza duka masallatai Allah ta wa annal masajida fala tad'u ma Allah ahada duk masallatai na Allah ne dan haka ba ce ba dole sai kai sallah a masallacin wajen ko sai kai sallah a masallacin kohal gidanku ko na shago ko na bakar a kawai inda kaga ana kwatanta sallar annabi inda ganin ya kai bayan gari wala kaurata saboda tsiran a can ne Allah ka tartar da mu daunan ne annabi ya ce wanda yayi kowa ladan sallah shine wanda yayi zawwa daga nesa yanzu a example wannan ba kun ga bana ai wazi ne akai ko to da a ce sallah ce muka yi wanda yazo daga bulmari muka yi sallah duka yayi mulal an ni liman kin da na ja ku sallah eh annabi ne ya sarraha cewa wanda yayi kowa ladan sallah wanda yazo shi ya an yi kullun gora an lissa wa ladan sallah ba galura to kuma a kara mishi ladan shi na takuna to kai kuma kawai tunkuri sukan da to kai yanzu ina wanda ya fito daga gidan sana'ai ko wanda ya fito daga gidan karaba dogo kawai kawai da hawa kai ma da wanda ya taki wajen dubu biyu in ya da- a wata ruwa da annabi ya ce wanda ya hoto da niyyar zai je masallaci da niyya ma ba yana nihin cewa a hanya ya sha fure ne ba zai wuce masallaci baka ciki a za ku yan shamce wanda suke hutuwa da alwala sai eh na ratsa ba da murtala dogon gayi kawai daga na sha fure ne yan wuce a- malaiku ma sun sani dan bisa kawai kana sai ka cika ba dan shamce ne ku jale shi ba sai aiki da kai da niyya da ka fito ma da malaya huzuhu a riwaya illa sala ba abin da ya zabar su da shi daga gida kawai sallar jami'i ne to annabi ya ce duk kafar daman kadagi ya rubuta ma hasana za ka ga a hadisin an ce hasana da nafi ka'idar Allah inda ya rubuta ma lada ɗaya shi kuma ya mai da tana goma kuma an kadage ta kuma kankare ma zini har ka shiga masallaci da Allah ɗaya ne da wannan da wannan ɗaya ne to da haka yan uwa kenan duk inda ko ga ana kwatanta sallah irin ta annabi ku kaura wannan masallacin shi ma wannan masallacin ko ga ya saka da yazo ko ana nuna mutane ego ko ana nuna ra'ayi a masallaci eh ka bar sallah anan eh ka kaura wannan masallaci haka za a yi ta yi Allah ka tartar da mu na'am yake na'am usabi isa da da zama makaranta yana cikin wani mai zuwa makaranta bai a cikin wannan faralar saboda nassin hadisi bai zo ba akan shaidai shi ma yana da wata faralar shaida ba annabi ya ce wa'anda suke hutuwa dan su nemi ilimi in an ce neman ilimi shi ne ilimi na shari'a ina fatan mun fahimta kada wani ya ce al ilimin boko banda shi a hadisi Na'am.
kasan akwai yan ka'ida za su ce a tunda an ce ilimi ai kalma ce umumiyya ai kuma ka'ida ta nahau a hawa malam maganar sanin Allah ake ilmul ma'arifa ilmul wujub wanda wajibi ne yan tambaye ka sanin ilimin boko wajibi ne in ka ce a yanci to shi annabi yana magana akan sanin ilimi na dole wanda a dalilin shi za sa ka wuta in kuma ka yarda a dalilin ban yaba lafal asa ni wuta to ka man aya ko hadisi abu ne mai sauki je ka lalabu ni kuma zo in kama aya da hadisi wanda yake nuna tan baka san ba Allah za sa ka wuta in zaman kana bukata ka baka to kai kuma ka mana ayar da ta ce in ban yaba lafal asa ni wuta kai saka ka mun baka isa ba to dan haka wannan ilimin wani yake ne shine ilmul ma'arif wa ma yata'allaqu bihi ko wa ma yatadammanu bihi da abin da ya kumshe shi annabi ya ce duk wanda ya fito daga gida yana nihin zai je neman ilimi to ruwan da take cikin gidanta in miliyar nawa ce tana cewa Allahumma ghafir lahu Allahumma raham a wata ruwaya tana ma salati shi kuma salati addu'a ne a isu ilahi wanda yake shar'i in an ce as-salatu addu'a kamar da Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya ko kuma khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim da ya ce mi wa salli alaihim kaga ai wadu wallaha lahum kamar sa addu'a Na'am.
kaga wasalli ba a ce ba wadu'ullahi lam wasalli as-salatu bi ma'ana addu'a kenan go banda wannan annabi ya ce wa hatta kihayen da suke cikin teku malaman bincike sun yi ittifaki cewa halittocin da suke cikin ruwa sun yi na hili yawa duk kihin da yake cikin teku in wani irin teku ne da ka sani duk kihin da yake cikin shi in mutum ya dauko ahadari ko ya dauko qawaidi ko arba'una annawa ko ya dauko iziya ko risala ko ashimawi yana yin kawai zai je wajen malam dan ya fahimci cewa me wajibi akan shi me ba wajibi ba akan shi menene yake inganta sallah me yake bata ta? ya ake gyara kabile da ba'adi ya ake gane sallah ta lalace ya ake a gane matsayin mutum a duniya me ake a samu shiga a wajen Allah me yake janyo a hushin Allah kawai shehu doka daga gida annabi yace wallahi duk tururuwar da take cikin gidanta in ka hutu tun daga gida tana ta Allahumma ghafir lahu Allahumma irhamhu kasai mace za ta kyali wallahi ka hutu komo daga makaranta gida dikkihin da yake cikin teku yana ma wani addu'a yaushe zai bari ya annabi ce kai ba ma anan ba aka tsaya mala'iku a sararin samaniya suna yawo suna buga huka hukin su in sai ga me neman ilimi yana rike da ahadarin shi ko ashimawi ya Allah ce musu me ku aikin ku kawai sai haka ya sirri tasin anan za su tsaya bisa buje ka kai ka ina ka je makaranta ka zauna tukun za su ci gaba sai waye mu da kuma girma ban mai neman sanin Allah ko mala'iku sai sun jinjina maka wannan huka hukin da suke budewa sarama ne suke waye suke tsara mai zuwa neman ilimin addini ba mai zuwa da kwalab shi ne nake sake nan magani kar a rika tabuka da haka yan uwa kenan mu san cewa gaskiya neman ilimin addini ba abu bane mai sauki abu ne wanda yake wajibi dole ka ne kai ba kawai in ka ga baka yi ba kawai ta wurin kai ne kai ka lura girman kai ne kai kawai jiji da kai ne kawai yarda da kai ne ji kake kai wannan sallar da kake kullun ana jam'i da kai ko kaza to ai anan akwai abin tambaya to ana jam'i da kai kullun shin ka iya sallar ko baka iya ba ya kamata ka bincike ka ana jam'i da kai kullum kana cika sallah ai mu wanda wajen sallah ne alhamdulillah to shi kenan babu matsala alhamdulillah shin ka iya ta sallah yanzu ka iya zana mai annabi ya sallah ka iya gane babu mabudilatu salat abubuwan da suke bata sallah ba ka iya gane ka iya gane abin da aka halatta ayi a sallah kuma da abin da aka hana ka iya gane abin da aka haramta a sallah yanzu inda mutum zai aiki da hankalin shi mutum ne ana cikin sallah kawai ya saci salula tambayar ka ce ne sallar shi ta yi ko ba ta yi ba kai mai ilimi kai ana sallah kawai ka sace salula sallar ka ta yi ko ba ta yi ba eh kai fa kawai da kan ba wani bai- kai ne fa kai sata ba ta yi gaba ta yi kaga a hankalin shi kaga ba da amsa kaga ne to amma a fiqhu sallar ka ta yi kuma zinin sata da kaga ana sallah ba ka sace salula kai da ka zo sallah na gaba ka da sata salula dan wani sallar ka ta yi kuma amma zinin sata laka kuma har da wata ba dan Allah malan kali ba gani yanzu kai aiki kaga da hankali zaka yi aiki ko kuma da abin da aka rubuta hukuncin sata daban kuma hukuncin sallah daban sallah tana da abubuwan ta wanda in aka yi yanzu example ana cikin sallah sai ka ce baba eh me kuma wannan budan insha Allah sallar ka tana nan kwabata wanne ya hito laihi da wannan da wanda ya sa ya aka yi wannan sallar shi ba ta lalace ba saboda abu a rubuce ne ke gani ra Allah ka tartar da mu amma kana men sai dai kin fa min amwa amma kana men na kaba in auzala lil awli siyada fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh malamin tarkai
Eh, da- da amsa zai bada.
wanda yace da kwabro ba laifi ya